بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na talata biyu ga watan muharram hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da hudu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi abdal al-qism al-awwal الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمير الرحيلي الله مدوكين سركي يميسا كيا دا الخير إذن با من تابا ونن قاسر من دن شيئا مكيين النبي دا صحابي ya ɗauko hadisin annabi da ya fassara shi a hagungunce da cewa wai annabi yana ambatan cewa a ranar tashin alkiyama za a hana sahabbai matsowa kusa da annabi matsowa kusa da tafkin annabi ballantana su kwashi alherin da ake sha a wannan tafki kuma sai kalama sahabbai cewa wai annabi ya ce sun yi radda sun canza addini shine sai mala yake bayyana ƙarerai da cewa abin nan da ya faɗa ba daidai ba ne sabon annabi suna kan turba sabon annabi suna kan addini sabon annabi ba su taɓa canzawa ba to ba da baki ne kawai mutum zai kalli magana ya ce wai ai ƙarya ne ko gaskiya ko ba haka ba ne ko haka ne ko abin da ya kama da haka kalli maganan ka yi nazarinta ka iya nemo dalilan da za ka bi ka warware ta ɗaya bayan ɗaya wannan shi ake ce mai ilimi shi sa duk maganar da mutum zai yi ɗauko kalmomin ilimi ya yi kuna fahimtar wannan da kyau ko ba kalmomi na shirme ba in kalman shirme ne kowa zai iya yi ai amma magana na ilimi kuma ba wa mutum ya ce maka wai an rubuta ba a rubutawa har Allah uku ma akwai a rubuce ai ina fatan mun gano wannan da kyau me tabbataccen hakikanin yadda magana yake jama'a kun san abin mamaki kun san a cikin al'ummanmu yanzu akwai waɗanda ke ɗaukan ba wanda ya kai fir'auna imani wallahi al'azim fir'auna suna cewa mumini ne mutumin kirki ne amma musa da haruna da suka shiga suka fita suka yi ta tsegumi wajen allah har sai da suka haɗa faɗa tsakanin musa annabin musa tsakanin fir'auna da allah kun gano wannan da kyau ku a yanzu ga cikin al'ummar na ko wanda suke ganin abdullahi dan ubay dan salul cikakken mumini ne annabi kawai bai fahimce shi ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau jama'a ba kowace magana ne mutum ya tsince ta a rubuce take daidai ba a to wannan zage-zagen sahabban nan da waɗannan abubuwan duk a yaya suke a rubuce suke wani ma zai iya ɗaukowa yanzu ya ce ai gashi ma daidai ne ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ku tsaya ku nutsi jama'a shi yasa ilimin ta hakiki yake da kyau sannan na biyu duk mutumin da ya fahimci karatunmu na littafin ilamul muwakki'in an rabbil alamina zai tsaya fahimci in malamai suna magana me suke nufi in malamai suna magana me suke nufi in ba ka san yadda malamai suke magana ba ko ka ɗauki littafin sai karanta sai ka ɓata ya taumal hakimi ya yi kawai ya ɗauki sayul bukhari ne malami bai koya mai ba kawai je nazari profeso ne malami ne na likitanci ya ga an rubuta habbatu sauda shifa'un min kulli da lokacin babu wannan ɗige-ɗigen kawai shi sai ga maimakon habbatu to wajen ya'un za ta iya ɗauka sai ce alhayyatu sauda bakar macijiya shifa'un min kulli da'in tana maganin kowane cuta ya je ya kamo bakar macijiya ya daddatsa ya tsima ya sha tunda yana da imanin annabi ne ya ce ya sha kawai sai mutu shi sa sai suke mai habaici da cewa man akhadha al-uluma bi ghairi shaykhin yudillu an sirat al-mustaqim duk mutumin da ya ɗauki ilimi babu jagorancin malami kawai ka ɗauki littafi kai nazari Allah sai ka ɓata mun gano wannan da kyau ko kan min a'ibin qawla sahihi da yawa akwai mutumin da ya nisanci magana ta tabbas wannan azalla min taumal hakimi sai ya ɓata sama da yadda taumal hakimi ya ɓata ina fata mun gano wannan da kyau Allah shi kiyaye to shine da ya kawo wannan maganar malaye maganganu da yawa cikin karatun da suka gabata sai ce fa in qulta inna rijalan fil hadis da annabi ya ce fa yuzadanna rijalan za a kora wasu mutane an haudi daga tafki na ai haka hadisi yake ko kama ya tamilu an yurada minhu man dhakart man dhakartu min murtaddil a'rab zai iya yiwa waɗannan da za a kore su ne larabawan da zamanin annabi sun musulunta kun gano wannan da kyau ko to kuma bayan rasuwan annabi sai suka yarda dama annabi ya gaya mana Allah ya sanar cikin alkur'ani irin waɗannan larabawan ƙauye sun ƙware wajen munafunci maradu alan nifaq kun gano wannan da kyau ku yanzu misali a cikin hadisi annabi ya ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa yanzu dubba ƙauye kafiri ne dubba ƙauye munafiki ne mun gano wannan da kyau ku me yake nufi da wannan sai an ji an karantar da kai annifaq al-i'tiqadi annifaq al-amali al-mukhraj min al-milla al-kufr kufr al-asli aw al-kufr dun al-kufr ina fata mun gano wannan da kyau me ake nufi da wannan kafircin kamar kalmar dal ne da muke yawan buga misali da ita dal di inda zo bata ne kafirci di inda zo kafirci ne munafinci di inda zo munafinci ne shirka di inda aka ce shirka shirka mukhrajun min al-milla annabi ya kirari ya ma ya ce shirka sai sai malamai sun karantar da kai wai ma me suke nufi tukuna amma mutum sai ya zo ya shirmi kun gano wannan nake ku in ya shirmi ya faɗi magana kuma daga baya ta zo ta dame shi da ba ta mun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa yahtamilu an yurada ma za'amarhu shi'a yace kuma zai iya yiwa abin da shi'a suka riya ne shi yake nufi don wani zai iya gaya maka haka in ka ce fa yaza dannar rijal sai ka ce ai almurtaddina min al-a'rab ƙauyawan da suka yarda da su ake yi su kuma za ce ya tamili an ya kona sahabi kun gano wannan da ke ko tunda ya tamili ya tamili ya tamili ya tamili ashiya kun gano wannan zai dauki kaza zai a to zai dauki abubuwa da yawa ai jama'a kun fahimci wannan in dan ka kalli kaza ne ai kaza ma zai daukan kaza awa malam ba fassara abu da ka malami babba ma zai iya ɗaukar littafi ya rubutu ya kuskure wani malamin ba hanafiya ne ko ya je aikin haji sai ɗauki littafin hanafiya ka san su a mazhabinsu tsakuwan da za a yi jifan shaɗan da shi to mustahabbi ne ka wanke suna cewa yastahabbu gaslu hasal jimar mustahabbi ne wanke tsakuwan jifan shaɗan shi kuma da ya je karantawa sai ya karanta wastahabbu ghaslu hisyul himar mun gano wannan da kyau ko jimar aka ce shi kuma ya karanta shi da ma himar wai ana son duk wanda ya zo aikin hajji ya tabbatar ya majaki tsarki sai a gan shi ya kama jaki ta majaki tsarki masha Allah ya shekh suka ce algabata malam ma haza ya ce wallahi fil fiqh fil kitab wa yastahabbu ghasyu hisyul himar ana son duk wanda ya zo ake ajiye tabbatar da ya samu wani aure mai kyau ya mai tsarki saboda kalma ne ya je jahilci ne ma'ananta mun gano wannan da kyau ko kalma ce bai san me take nufi ba kawai sai ya ɗauka kawai sai ya ɓata ina fatan mun gano wannan da kyau misali da Allah maɗauke zarge ce walladina takhadhu masjidan diraran wa kufran da ya ce wa kufran nufin wanda suke dirar arna ne ba arna ba ne sun ƙudurce kafirci ba su ƙudurce kafirci ba menene musulmi ne musulmi ne ke masallaci arne biya masallaci arne yana yin biya'u ne ko dai ba yahudi ya biya krista kuma sai salawat ita ce kanisa da larabcin mai zamani sannan musulmi ya masallaci sannan arna masu tsafi su kuma su yi shrine shine sawame yasa Allah ya faɗa shi da kanshi ya ce walaula daf'ullahi nasa ba'duhum bi ba'dil lahuddima sawame da an rusa shrine wa biya da wajen bautan yahudu wa salawa da coci wajen bautan kiristoci sai ce wa masajidu yuzkar fi hasmullahi kasira da masallaci in ka ce akwai na kaza ƙarya kake su kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko musulmi in ya lalace shine sai ya dirar shine Allah ya mai baiwa shi nagari ne wa kufran shine da butulce ma ni'imar Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to in baka je malamai sun fassara ma sun ɗora ka kan hanya ba ko sai ka zo ka ɗaga tuta sai ka ɗaga tuta sai aka ka faɗi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi sa wannan rijal ɗin da ya ce ya tamilu kaza wa ya tamilu kaza shi sa ku samu littafin al'imamu dama gani al'ashbahu wa nazair zai taimaka muku wajen fahimtar waɗannan abubuwa kalmomi ne yake kawo da suke kama da juna sai ce wannan ya kaza wannan ya kaza dai sauransu to ya tamilu kaza ujibu malicin aka samu wani ya faɗa haka to bari mu bashi ansa sai mu ce imma ma warada fi haqqihim min al-ayat wal ahadis wa aqwal al-a'imma mani'un min iradati ma za'amadhu shi'a mala yake cewa to imma ma warada fi haqqihim ko dai a ce abin da yazo dangane da haƙƙi na sahabbai mala yace inna ma warada fi haqqihim kadai abin da yazo dangane da haƙƙin sahabbai na ayoyi wal ahadis da hadisai wa ƙawalil a'imma da kuma zantuttukan limamai mani'un wannan ya hana min iradati ma za'amarhu shi'a abin da in sha ke riyawa game da sahabbai ba zai yiwu ba bayan da za a ce wannan tarin kariyan kuma a ce da su ake yi ba zai yiwu ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko ba zai yiwu haka ya faru ba ka karanta littafin tuhfatu al'isna a shari'a a shafi na 272 da shafi na 273 in ɗan shi ce da sabai ake nufi kai ka ce da ƙauyawan da suka yarda ake nufi in ya ce a da sahabai ne sai ka ce ba zai yi a ce sahaban da Allah ya lodin awoyi a kansu annabi ya lodin hadisai a kansu da faɗin alheri tun daga tabi'a har kowa a ce kuma da su ake ba ba zai yiwu ba ثم ساق الآيات والأحاديث في فضل الصحابة sannan malamin ya kawo ayoyi da hadisai da suke bayanin falalan sahabbai wa idza thabata haza fa'alam ayyuhal qari in ka kalli wannan da kyau to kai mai karatu ka sani annal ulama'a qad ikhtalafu fi ula'ikal madhkurina malamai sun yi sabani dangane da su ake nufi mun gano almuzaddina an haudan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda za a kore daga tafkin annabi كما في الأحاديث كما يندرسون حديثي بعد اتفاقهم أن الصحابة غير مرادين بذلك كما يندرسون cikin hadisai da yawa da bayanan malamai cewa ba fasahabbai ake nufi ba kun gano wannan da kyau ko suwa ake nufi to su ne waɗancan mutanen قال النووي في شرح بعض روايات الحديث عند قوله الإمام النووي da ya zo sharhin wani ɓangare na hadisan ya ce hal ta dare ma aha da su ba a daka kai shin da ka ce kar a kore su ka sa abin da suka yi bayan ka wa haza min maktalafal ulama fil muradi bihi ala aqwalin sai nawa ya ce to kaga wannan magana malamai sun yi saɓani daban-daban daban-daban dangane da wannan da annabi aka bayyana mai cewa bai san abin da suka kirkiro a bayan shi ba ahaduha na ɗaya daga cikin maganan annal muradu bihi almunafiqun aka ce munafiqai ne wal murtadduna da waɗanda suka yarda almunafiquna wal murtaddun fayajuzu an yuhsharu bil gurrati wat tahjili zai iya yiwa a tada su da haske biyar suna kyalli fayunadihim annabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya kira su lissimallati alaihim da wannan alaman da ya gansu da shi fayuƙalu sai a ce laisa ha'ula ba su ba ne mimma wa'ita bihim wanda mimma wa ittabihim wanda kai matanadi aka yi maka alkawarinsu ba su ba ne inna ha'ula'i baddalu ba'adaka waɗannan sun canza bayanka ai lam ya mutu alama zahara min islamihim ba su mutu akan abin da ya bayyana masu na musulunci ba jama'a yanzu misali duk in muka fita mu ga mace da hijabi har ƙasa da niqabi mun gawa mun ga musulma in 'yan najeriya suka zo gaba ɗaya aka ce 'yan izala da 'yan salafiya ku yi nan tafiyan ku ɗaya 'yan ɗariƙa ku yi nan 'yan shiya ku yi nan sai aka ware mata masu niƙabi da hijabi na musulunci ina za su yi za su wajen ahalu sunna ne haka ne to yanzu ka ga mace kawai da niƙabi ahalu sunna ce eh sai an bincika yanzu amma muna ganin mai niƙabi kawai namu ne haka ne ko ba haka bane ta mu ce wannan tabbas to kila ba mamaki akwai wata barauniya ta sa niƙabi don kar a ganta to sai wanda ya ganta ana ca ustaziya sai ce kai ba ustaziya bane baka san kowa ce ce ba amma kai a zahiri me ka gani kaga ustaziya jama'a kun fahimci wannan misalin eh saboda siffa ne kawai annabi siffa ya gani munafikin yana alula yana komi zai zo da wannan siffan ai domin annabi ya ce in an ta da kiyama al'ummomi za su ware gaba ɗaya sai ce za a ware al'umma na sai ce wa fiha munafiquha sa ta da munafikansu to waɗannan ne fa yuza danna rijalan sai a kore wasu daga ciki zai ce a bar su sai a ce a'a kada gayyaro ba a daka shi ne ɗan shi sai ce in munafiki ya canza to munafiki ya zama musulmi kenan eh a wajen aljanna yake kausar ne yake ina cikin aljanna shi haud a gefen aljanna yake eh sosai kuwa a ai ka san kai yanzu kake kana da imani kana ganin abun a fili kama wanda yake lafiya launi in aka kawo mai farfesu zai ji komi ya ji ka ba mai zazzabi farfesu ka fahimci wannan da kyau ko sai ce ya ji abin ba daɗi a farfesu ba daɗi eh bakin shi ne ba daɗi ba zai gane da daɗin farfesu ba yanzu tsoho da ya tsufa tukub da yake son a ɗan kawo mai kasko na wuta a ɗan kawo mai kura da non da abubuwa da ya dan samu dan jika makogoron shi wene ne wannan abin da fa yake so a duniya kenan in wata budurwa to tana yanga a gaban shi ina ruwan shi da ita kamar in ji wannan da kyau ba ma zai gane me take ba yar banza amma kai ba jama'a mun fahimci wannan da kyau kai da kake ganin ai abu a fili yake shi wanda yake da cuta ko wallahi ba zai gane a fili yake ba fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ina fatan mun gano wannan da kyau haka Allah madaukin sarki ce Qur'ani in yazo tsotsar yudillu bihi kasira wa yahdi bihi kasir wallahi abin da ke faruwa kenan wani sai kai mai wa'azi da Qur'ani yake bata wallahi in ka bar shi ba wa'azi sai ya shiryu kana cewa Allah ya ce sai bata mun gano wannan da kyau ko wani wani kuma in baka ce mai Allah ya ce ba sai bata yasa shiriya taska ce ta Allah Allah na shi ne in bai baka ba ko Allah za ka yi ta bagamniya Allah ka shiryar da mu shi sa kullun addu'a mu Allah ka shiryar da mu to shine sai yake cewa wasani na biyu annal murada man kana fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda aka yi nufi anan sune wanda suke zamanin annabi sun martaddu sun martadda ba'adahu sai suke yarda bayan shi fayunadihimun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya kira su wa illam yakun alaihim simal wudu ko da ba su da alamun alula a tare da su fa lima kana ya arifuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda annabi ya san wannan fi hayati a zamanin shi min islamihim ya san sa kan musulunci fa ya ƙalu sai a ce da shi yartaddo ba a daka ai cikin wanda Allah ya ce maka man yartadda min to suna ciki saboda ai wanda Allah ya ce wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja a ai a gaban annabi suka musulunta ai ai ya san su kuma basirar da zamanin annabi ba sai da annabi ya rasu suka yi shi yasa an yi gan sai ya ce ku zo sai a ce ai sun canza amma kirikiri sai aka ɗauki wannan sai aka kalamawa sai aka kalama sahabbai kana gane wannan da ke ku wannan ba daidai ba ne wai ba za a addini ba sai an yi zagi ni mamakin wannan abin nake Allah shi kyauta mala ya ce wa thalis na uku annal murada bihi ashabul ma'asi wal kaba'iri ana nufin waɗanda annabi ya wa'azi cewa su daina laifi su daina aikata zunubai manya alladina matu ala tauhidi amma sun mutu suna da tauhidi amma sai ɗan karen zunubi wa ashabul bid'a da 'yan bid'a alladina lam yakhruju bid'atihim anil islami da kuma 'yan bid'an da bid'ansu bata fitar da su cikin musulunci ba wa ala haza la yuqta'u li haula alladina yuzadduna fin nari malai ce waɗannan da za a kora ko ba ka taɓa cewa ‘yan wuta ne, ya juzu an yi zadu uƙubatan lahum, zai iya yiwa a kore su, saboda uƙuba gare su sun mayar hamahumullahu subhanahu wa ta'ala, sannan sai Allah ya ji kansu, fayu da khiluhumul jannata bigere azabin, daga baya kuma sai Allah maɗaukin sarki ya sa su aljanna ba tare da hisabi ba, Allah ba tare da azaba ba, Allah zai iya wannan kuma. shi sa ko duk yadda mutum yake ko hukunta aikin shi shi in fasin ko kaka hukunta shi sai in ya bayyana karara ce masu kaza amma ka rika miƙa mutum kana mai hukunci kai tsaye ko Allahi malam in muka zo ilamul muwakki'ina sai ka rena kanka mai aiki iri kaza yan kaza shikenan duk wanda ya shiga ciki ya shiga wanda bai shiga ba kuma ba da shi ake yi ba Allah ya tsare mana imaninmu ka karanta sayahu muslim tare da sharhin minhaj a mujalladi na uku shafi na 136 da shafi na 137 wani kala hazil aqwal aw qariban minha al-qurtubi waɗannan maganganu qurtubi di ya kawo su ko waɗanda suka so su kusa da su wa ibn hajarin da ibn hajarin rahimahumullahu ta'ala Allah ya ji kansu ka duba littafin al-mubhim lil qurtubi juz'in barko shafi na ɗari biyar da hudu da fatawul bari na ibn hajarin mujalladi na sha ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin da biyar jama'a kuna gano wannan da kyau ku yanzu duk waɗannan abubuwan kun ji kun san su an jima sai ɗan shiya sai zo wai yana sa ran ya farauce ka to ta ina zai fara sai in dama Allah ya sa kai ɓatacce ne jama'a duk mutumin da shubuha ke ɗaukan shi ko ya hallaka shi yasa ibn al-qayyim lokacin da ya zo majalisin ibn taymiya sai ya riga kawo irin waɗannan shubohin ibn taymiya ce kai ka mai da zuciyanka madubi kar ka mai da zuciyanka ta zama mai soso kalli madubi da kyau duk wanda ya zo ya kalle shi ya wuce ba zai photocopy ba mun gane wannan da kyau ka gama ka tafi to shi kenan wani kai ma zo amma soso duk abin da ya shige shi sai photocopy idan barkonu ya shiga zai sha in toka zai shiga in kura in ruwa komi sai ya shiga ciki to duk wanda ya bar shubuha na tasiri a kan shi zuciyar shi ta zama soso amma kamar yadda zuciyanka yanzu ibn taymiya yake ga ma ibn al-qayyim ta zama madubi duk hayaniya masu hayaniya ka kalle su ka zama min allazina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanahu Allah ya shiryar da mu qultu malam ya ce wala yamtani wa an yakuna ula'ikal muzaduna an alhaudi hum min majmu'i tilkal asnafil mazkura zai iya yiwa waɗanda za a kora daga wannan tafki na annabi su ne waɗannan simfi da aka ambata baki ɗayansu fa innar riwayat muhtamilatun li kulli hadha saboda ruwayan zai iya kunsan waɗannan duka ففي بعضها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم saboda cikin waɗannan ruwayoyin an samu annabi yana cewa ashabi a wani ruwayan ya ce usaihabi bi tasgir ya ce ‘yan sahabai na saboda wanda da koran ba su da yawa ne kun gano wannan wa fi ba'adu a fi ba'adu ha ya kolo a wani ruwayoyin sai ya ce sai yi unasun min duni za a kwashi wasu ’yan mutane daga tabkina, faƙulu ya rab minni wa min ummati, na wani a bar cikin al'ummata wa fi ba'dha yaqulu a wani bangare na ruwa ya ce la yuzadanna alayya aqwamun za a kori wasu mutanen da a arifuhum na san su wa arifuni su ma sun sani ina fatan mun gano wannan da kyau to kaji to wane ne cikin ruwa yanzu ka dauka ka ce gashi ce koma waye duk ruwa za su dauka yace undur ar-riwayat fi sahih bukhari ka duba karkaso waɗannan ruwaye cikin sahih bukhari kitabar riqaq babul haud fatul bari jizi na 11 shafi na 400 da 63 da zuwa shafi na 465 da sahihu muslim kitab fadail babu isbatil haudi a mujalladi na 4 a lamba hadis na 1700 da casa'in da biyu da lamba na dubu ɗaya ɗari takwas da biyu Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Mala ya ce, wa zahiru zalika annal muzadina laisu ta'ifatan wahida in ka lura da duk wannan karkasuwar ruwayoyin wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kenan waɗanda za a kora ɗin ba nau'in jama'a ne iri ɗaya ba jama'o'i ne iri-iri ba jama'a ɗaya ba ina fata mun gano wannan da kyau وهذا هو الذي تقتضيه الحكمة wannan shine abin da hikima hadisin ke nuni a kai fa innal uqubat fi shar'i takunu bi hasbi dhunubi saboda uquban da za a yi mutum a shari'ance yana da alaka da irin zunubin shi ne fa yajtami'u fil uqubati wahida kullu man istawjabaha min ashabi dhalika dham mala ce fa yajtami'u zai iya ruwa a hada uquba daya a duk waɗannan da aka lissafa ɗin cin da sun yi tarayya wajen wannan laifin wane ka zai wane ka zai wane ka zai to laifin shi da ukuban shi daban-daban to amma sun cancanta a hana su shan ruwan tafki to sai a hana su jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko mali ce kamar ruwaya an ta'ifatin min sahaba minhum umar wa mun abbas radiyallahu anhuma kamar yadda aka ruwaito wannan hadisi daga sahabbai daga cikinsa akwai umar da ibnu abbas Allah ya ƙara masu yadda fi tafsiri ƙaulihi ta'ala wajen fassaran ayan da Allah ya ce, shirin ladina zalamu wa azwajuhum ku tattaro ku gargado ku koro azzalimai wa azwajuhum me fassaran wa azwajuhum da mata yansu kaga nan ce wa azwaju in mutum ya je ɗauka ya nazarin Qur'ani sai ce shirin ladina zalamu ku tattaro azzalimai wa azwajuhum da matansu da matayensu ɗan luga kenan ɗan luga haka zai fassara zai ce matanka ne amma ƙarya yake wa azwajuhum ai wa asnafahum da dan jinsinsu dangoginsu irin wannan jinsi kaza jinsi kaza jinsi kaza shine wa azwajuhum yasa sai an koya maka ba nazari ba ina ba ta mun gano wannan da kyau shi waɗannan kalmomin ko wallahi su ne malanta amma dan karanta ka fassara kowa ma zai iya yi qalu ashbahuhum yajiu ashabu zina ma ashabu zina in aka je za a je zamanin annabi nuhu duk mazinatan zamanin a taro su hada su zamanin annabi musa hada su zamanin manzon Allah duka wa ashabur riba ma ashabur riba yan riba a tara soje daya wa ashabul khamri ma ashabul khamri mashayin giya su ma haka za a tara soje daya karin tafsirin ibn kathir mujalladi na hudu shafi na hudu wa iza kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kada bayyana anna sababa zaudi in ya zama annabi ya bayyana dalilin korewan anil haudi huwa irtidad shine ridda kama fi qawlihi innahum irtaddu ala adbarihim kamar yadda yace sun ja da baya ai ihdath fi din shine sun kirkiri bid'a cikin addini kama fi qaulihi innaka la tadri ma ahadasu ba'adaka kamar yadda yace ku kai baka san abin da sai kirkiro bayan ka ba ce unzur riwayat fi sahihaini bi hasabi ma ja'a fil hashiya shafi na lamba na farko min hazi safa ku je karanta gashi nan anan da mala ya ambata mala ce fa muktada zalika huwa an يزاد عن الحوض كل مرتد عن الدين سواء أكان من مرتد ما تو wannan yana nuni ko yana hukuntarwa akan cewa waɗanda za a kore daga tafkin annabi zai iya zama duk wanda ya ridda shin wanda ya ridda bayan zamanin sahabbai ne da waɗanda suka yi ridda zamanin annabi da kuma wanda suka yi ridda tun daga yanzu a wannan zamanin har kiyama ya tsaya kun gano wannan da kyau ko wanda ba cikin al'umman manzan Allah za su tashi ba to kuma sun ga musulmi sai su bi su sai a kore su Allah ya tsare mana imaninmu sai mun zo karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum